الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan rana ta Juma'a da bakwai ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 a kalandar Nasara kuma kamar biyu ga watan 8 2024 kamar yadda aka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi al-buyu'u wa ma yushra'u wa yumna'u minha harkoki na saye da sayarwa ko kuma cinikayya nau'uka da ababen da aka shar'anta mana ko aka halasta mana da kuma nau'uka na al'amuran da aka haramta mana ko aka hana mana a cikin waɗannan al'amura na saye da sayarwa wannan kuma shi ne darasinmu na takwas a cikin shi littafin sannan za mu tashi daidai faslun arkanul bai'i fasali da zai magana kan rukunai na ciniki an ce rukuni babban jigo a kowane al'amari haka nan za mu tashi ma da yake faslun wani fasalin kuma arkanul bai'i rukunan ciniki ya sanya lamba yake cewa su samma inda mu'asirina muqawwimatul aqdi wasu malaman musamman na zamani suna cewa muqawwimatul aqd mana gadan baya ko kashin bayan ciniki abinda yake saita ko kuma daidaita ko miƙar da ciniki lilittifaqi ala adami qiyamil aqdi bidunha saboda haduwar da malamai suka yi gaba ɗaya na cewa duk cinikin da aka yi babu waɗannan rukunai to wannan cinikin da yi ba shi mai sayarwar sayarwar shi ba ta yi ba shi ma mai saye saye shi da yi ba da aka cinikin bai yi ba ko ya zama batil ko ya zama fasil ya ce wa mutum na son ganin wannan zai iya duba almadakalu littafi al'am in an ce al'arkanu jam'u rukun, jam'i ne na rukuni, war rukunu fil luga, shi kuma rukuni a harshe, a luggance kenan, huwa ahadu da jawanibi allati yustanadu ilaiha wa yaqumu biha. Daya daga cikin ɓangarorin da ake dingina da su. Yanzu kenan rukuni kafa a cikin mutum kamar wani rukuni ne. bangare ne mai muhimmanci na jiki wa ya kumo biha kuma wanda da wannan abin ne wannan abin ke zama abin kamar mutum sai hankali na ɗaya daga ciki kamar mutum a ce kafa ko hannu ko ido suna matsayin arkan ya ce wa rukunu shayi idan aka ce rukunin abu janibul akwa ɓangaren shi mafi girma ko kuma ɓangaren shi mai ƙarfin gaske ko mafi ƙarfi wanda idan shi wannan abin ya rasa wannan ɓangaren to zai samu naƙasa zai samu tawaya daga nan sai a rika cewa naƙasashe a wannan ɓangare in mutum ne ya zama yana da wani kaso na naƙasa idan dabba ce a ce tana da wani abu na naƙasa in wata mu'amala ce a ce tana da wani abu na nakasa ko kuma tawaya yasa za ka ga akwai rukunai a alwalla akwai a tsarki ma akwai a sallah akwai a azumi akwai a hajji akwai a nau'uka da dama na ibada in ka zo baji na mu'amala ma ga saye da sayarwa ga rukunan shi harkar auratayya ita ma tana da nata rukunna wanda ba makawa sai an cika zai wahala ka samu wani aiki na ibada face sai ka same yana da wani bangare na abin nan na rukuni shi yasa al-babu sarkasi a cikin littafin shi al-mabasut yake cewa ar-ruknu ma taqumu alaihi ma iyatu shay'i shine abinda hakikanin abu ke tsayuwa a kai in an ce al-ma'iyatu shine ma yasluhu jawaban li su'ali ma huwa na to zaka tambaye ka wane ne mutum waɗannan ababen da za ka fara faɗi don ka ba da amsar wane ne mutum rukunai ne da su za ka fara na ka ce menene ragu waɗannan siffofin farko-farkon da za ka buɗe amsar ka da shi gadabar rukunai ne don ba za ka fara da siffar da take kusan kowace mana da ita ba a za ka zaɓi wasu siffofi ne wasu manyan ɓangarori nashi shine janibul akwa sai ka ce dabba ce mai kaza da kaza da kaza da kaza sai ce war rukunu fil istilahi amma rukuni a shari'a zaka samu da mai na usul sukan ce huwa dakhilu fi haqiqati shay'il muhaqqiqi limahiyatihi shine abin da ke shiga cikin hakikanin abu wanda yake tabbatar da hakikanin shi mai da muka ce almahiyya kamar yadda alimamu sarkar yake cewa da sauran malamai da abin da aka ce mahiyya fi shayi shine abin da in ka zo ba da amsar da aka ce maka menene abin za ka buɗe da shi ya ce wakila wasu malamai suka ce an ce rukuni huwa ma ya timmu bihi shay'in shine abin da abu ke cika da shi in ba shi ya zama tauyayye ya ce wa huwa dakhilun fi ko da yaushe wannan abun yana nan a cikin wannan abin kaso ne mai girma bangare ne mai muhimmanci da yake tabbatar da wanzuwar wancan abin a matsayin shi na wani abu to sai ce wa arkanul bai'i salasatu rukunnan ciniki guda uku ne haka wasu malaman kan faɗa wasu ce rukunnan ciniki guda uku ne wasu ce rukunnan ciniki guda hudu ne wasu su ce rukunnan ciniki guda biyar ne amma galiban wannan saɓanin ba saɓani ba ne mai cin karo da juna a saɓani ne na nau'antuwa ikhtilafu tanawwu'in ne wanda yake uku ne wasu guda biyu da wasu biyu ya narka ne da su ɗaiɗai sai zama daga biyar ya haɗa biyu sun zama ɗaya ya ƙara haɗa biyu suka zama ɗaya shikenan sai hukunnan suka zama hudu ko kuma ya ɗauki biyu ya narka su su zama ɗaya sai ya bar wa'incan raguwar biyun in ka kirga za ka samu guda hudu wasu kuma sai su tilla tilla ta ta ya kamata a yi ga wuri ga waina kowane a fito da shi yadda ya kamata to sai cewa arkanul bai'i salata ya yi lamba a kasa yake cewa al fuqaha malamai masana fiqh wa in ikhtalafat ibaratuhum duk da cewa sanan zancen su ya sha bamban ya adda arkanul bai'i wajen kirga rukunnan ciniki illa annahu sai dai su muttafiquna fil jumlati sun hada a dunkule ya adda hadhihi al-arkan wajen kirga waɗannan rukunna wanda yake maka rukunnan ciniki guda uku ne in ka ce lissafa man sai ka ga ya zo ya yi daidai da wanda yake guda hudu ne da wanda yake guda biyar ne illa ya ka kawai dai zuwa ce to akwai kaza amma karkashin shi akwai da kaza da kaza ka samu biyu kenan a wurin ɗayan shi shi kuma wancan ka zo sai ka ce maki ya ce maka rukunan ciniki na farko kaza na biyu kaza da na farkon shi da na biyu shine na farkon wancan shine yake shafar hanafiya fil ladina qalu su yan mazhabar hanafiya da suka ce inna rukunal bai'i huwa siga rukunin ciniki ba ya ɗaya ne shine kawai a samu siga shine a samu tayawa a samu sayarwa in ka kalli hikimar su shine a cikin wannan siga ka fito da sauran rukunna ya ce fasiga to indahu abinda ake ce ma siga a wajen tattabi ijaban wa qabul ma'ana abinda ake ce wa siga shine ita wannan sigar tana hukuntar da amincewa tana kuma tabbatar da karba ko tayawa da tsayarwa waina abu biyun ba makawa sai an same su yanzu ya ce nawa wannan alkalamin sai maki naira goma sai ce to ga goman ban guda ɗaya siga kenan to amma kaga a ciki sai da aka samu kai da kataya albayu kenan almushtari kenan sai da aka samu shi da ya sayar maka albayu kenan sannan sai da aka samu kuɗin sai da aka samu jira al-musman din kenan abinda aka sa wa kudin sannan sai da aka sami kudin har ka ciro goma ka bayar a saman kenan suka ce to dukkan sharuɗan a duka rukunan sun fito karkashin ijab tayawa wanda karkashin mai tayawa akwai shi mai saye kuma akwai kudin da zai tsaya kaga an samu guda biyu a wurin sannan shi wancan da aka ce kayan shi shine mai sayarwa kuma shine mai kayan kuɗi kuma ta ɓangaren shi za mu samu kabul sai zama in ka haɗa hijab da kabul mun sami rukuni ɗaya ga mai saye ga mai sayarwa ga kuɗi ga kayan kuɗi an samu biyar kenan da aka wal hijab wajen tayawa ko wajen karɓa ko amincewa ya tafi bayan wa mubi'a za ka samu mai sayarwa za ka samu mai a za ka samu mai sayarwa za ka samu kayan sayarwa wal kabulu ya tafi mushtariyan wa samana shi kuma wajen mai saye shi kuma za ka samu shi mai sayan wajen kabul kenan sannan za ka sami kayan kuɗi wa hasilu aqwalil fuqaha kololuwar dai maganganun masana fiqh tuaddi ila anna arkanal bai'i hiya al-bai'u wal mushtari wal mabi'u was thamanu was siga kololuwar maganar da masana fiqh suke shine rukunnan ciniki guda biyar ne na ɗaya a samu mai sayarwa bayan ba mai sayarwa duk yadda ka sako ka saya haka zaka koma gida sufur da yadaini to sannan a samu al-mushtari me tsaye idan ya kasa yau ya kasa watan jiya tun ba da yake kasawa ba wanda ya saya zai canza sana'a to kaga ba mai a samu mai tsaye sannan wal mabi'u sannan a samu kayan da za a sayar ya samu wani shago MC ba kowa ko karau da babu aka ce yaya me kake sura ce gani nan muna tattara kai wa gansu ni ma ban ganin su ni ma ban ganin su ke sa mutane ba sa tayawa ya ce to baka da ciniki ne masana'a sannan wasaman sai an samu kuɗi ya zo sai da ya gama tayawa ka ce ka siyar kusurcin Allah ya azurta ni zan zo in saya ya ce ka ɓata mashi lokaci in ya hango ka zai iya ƙara ka to da ka ɓata mashi lokaci kun taya an yi ciniki kuma ka ce wai idza razaqaka Allahu tata'u bai ka bari sai Allah ya azurta kai farashi ma na canzawa shine yake cewa wasiga sannan a samu siga wanda yake da ijabu wal qabul tafsila ba da cewa rakarul bayyi salatatu rukunnan ciniki guda uku ne awwalan na farko da akhir wanda ke kulla cinikin wanda ke kulla ciniki ta bangaren tayawa da wanda ke kulla ciniki ta bangaren sallamawa kaga mun samu guda biyu karkashin rukunin al-akhir wa yashmulu wannan mai kulla cinikin ya hada mana da al-bai'u mai sayarwa al-mushtari da mai saye Saniyan, rukuni na biyu, al-ma'akudu alaihi, abinda ake kulla cinikin a kan shi, wa huwa al-mabi'u shine wannan kayan sayarwa. Hatsi ne, tufafi ne, takalmi ne, kayan karatu ne, kayan gyaran gida ne, kayan wane ne, duka su ne al-mabi'u kayan da ake siyarwa. a ƙarƙashin kayan da ake siyarwa kuma kana da asaman to da aka ce ga kayan da za a sayar cinikin ba zai fita daga wasan yara ba har sai ya sami miƙa kuɗi sai dai idan salami ne ya ce a salisan na uku almaku bihi abinda ake kulla cinikin da shi wa huwa sigat shine siga yace za ka iya duba da ka'iku ulin nuha a sharhin muntaha wa hiya ma yan aqidu bi albayu shine abin da ciniki ke kunduwa da shi daga kaya ka ce waɗannan kayan nawa aka yi musu farashi ko kuma ni na sai kayan nan a kaza ya halatta za ka iya tambayar mai kaya ya faɗa yadda zai sayar ko kuma kayan ke shawara kai ka ce ni na saye su a kaza in ya ga dama ya ce ya sayar in ya ga dama ya ce kaɗan ƙara in ya ga dama ya ce a'a kaza da kaza da kaza bai sallama ba ya ce wani ya sadu guji sigatai ne shi ciniki yana kunduwa ne da sigogi guda biyu mana sigogi guda biyu na ɗaya kauliya akwai siga kulla ciniki ta hanyar magana wa hiya al-ijabu wa nakabul shine a samu al-ijab shi ne sayarwa ya yadda yake ya sayar wa nakabul shi ne saye da ya saya a haka wannan ijab da kabul za ka yi samun ijab wani lokaci ta bangaren mai saye in shi zai fara magana kenan shi zai taya ko sai ka samu alkabul ta wajen wanda aka taya wa kaya ko kuma ka samu al'ijab mai kaya fara cewa kawo kaza sai ka samu alkabul ta wajen mai sai ya ce na saya a haka to duk duk wanda aka yi yayi malamai suka ce ba laifi kowa zai iya fara magana sai da ka zo sai ka ce na saye su kaza ko kuma shi da zai sayar da kaya ce ne wa kaya na farashi kaza shikenan daga nan tattaunawa sai a samar da musawama wanda kwanaki mun yi maganan ladubbanta shi ne tai ana so a cika wasu ladubba kada ta yi tsawo kada ta da gujijiyar wuya wahiyar ijabu wani kabul shi ne a samu amincewa da kuma karba a ce na sayar ya ce na saya ya ce fal ijabu shi ijab har ya kula bayan mai sayar da kaya ya ce bi duka na sayar maka au mallaktuka ko kuma na mallaka maka kayan nan bisa farashi kaza au na'u zalik ko makamancin haka wal qabul amincewa kuma ay yaqul al mushtari me sai yace ibta'atu na saya au qabiltu ko kuma na karba au ma fi ma'anayayhi ma ko kuma abin da ke cikin ma'anar shi alhamdulillah in al'adar mutane haka suke cewa musamman a wani abu na urfi ya ce hanya ta biyu ta siga shine siga ta iliya ku yi siga ku kulla ciniki ta hanyar aiki wahiyar mu'asatu shine miƙeƙeniya kawai kana zuwa sai ka miƙa mashi naira ɗari sai ka nuna biro kuma sai ya ciro biro sai ya baka ko bai taru ku yi ba da ka mika ɗari ya gane ɗari ya karɓa da ya miko maka biro baka tsaya jiran canji ba sai ka bar shagon ciniki ya yi ko ka dawo a canza maka sai dai ku yi ikala da ni ban ma fice na siya ba ita sun yi mu'ata kuma za ka ga manyan kantuna haka ake yi aka yi shiga katon kanti har ka gama sayar ka baka magana da kowa ba sabbi ka tsuntsunto kowane gashi nan da kuɗin ana zuwa gitta mai gana kuɗin su fito a tara a nuna maka kuɗin ka kaza ka nika yankin ko ka kirga ka bayar ko sai an jima kuma ciniki yayi mu'ata kenan yace ka ayya kula kamar yace maki asini bi hadar dinar kubza fa yutihi ma yurdihi kamar ya nika maki dinari yana mai nuna gurasa bai maki magana ba fa yutihi ma yurdihi shi kuma sai ya yanko gurasa sai ya miƙo mashi shi kuma sai ga ta yi ta daidai da dinarin shi ma sai ya karɓa ya tafi ba magana au ya kullu bayu kul hada bi asharati qurush ko ya miƙa mashi ya ce ban ban ban kirshi goma ban naira ba na naira goma akan kayan nan fa ya hudu hudu duna ayyan bika bi ayyi kalima shi kuma sai ya karɓi kayan ba tare da ya magana ba sai ya miƙa mashi naira goma misali ko kirshi goma aw ya'khudha ar-rajul min akhir sil'at min akhir sil'a ko ko mutum ya karbi wasu kaya daga wani bi qadarin min al-mali duna ya takallama da wani gwargwado na kuɗi da ya bashi ba tare da sun yi magana ba ya zo da wata waya ko ya zo da wani yadi ya zo da wani takalmi ko wata hula ko sai ya karɓa hular sai ka kirga dubu goma sai ka bashi sai a gaban ka ya kirga ya kirga suka kai goma sai gaba kai gaba ciniki yayi ba matsala yuna ya takallama wa hadihi samiha ahlul ilmi al mu'ata irin wannan ma'abuta ilimi suna ce mashi ni kekeniya wa hiya ja'izatun inda jamahir ahlul ilmi ya halatta a wajen gamayyar malamai ma'abuta ilimi sun an yarda su da sauki ne aka samar kenan saye da sayarwa ba hayaniya ba ce magana ce ta amincewa juna wannan su ne rukunai na ciniki lallai a samar da waɗannan rukunai a tabbatar da samuwarsu sannan sai a ci gaba da kulla ciniki ya ce fasulun wani fasalin shurutul bai'i sharuddan ciniki wannan muna da bangare abubuwa guda biyu masu kama da juna akwai ashurutu fil bai'i akwai kuma shurutul bai'i in ka ce shurutul bai'i sharuddan ciniki shi kuma sharadi to wani babban al'amari ne wanda idan aka rasa shi to za a rasa shi wannan da abu da aka shartanta kamar in ka zo ce maka alwallah sharadi in ka zo sallah kenan duk wanda bai alwala ba bai da sallah saboda ne alwala sharadi to kenan duk wani abu da aka ce sharadi ne a ciniki tilas sai an same shi in ba haka ba cinikin da ya ba ko da sun kulla to sai dai shi ɗayan biyu ko dai su buga cinikin su fata shi ko kuma su zo su gyara cinikin ta hanyar halarto da sharaɗin da suka rasa lokacin kunnawa. to nan zai magana magana ne akan shurutul bai'i ya sanya nan ba yake cewa shurutul lati ittafaqa alaiha jami'ul fuqaha sharuɗan da malamai masana shari'a suka haɗu a kai a matsayin sharuɗan ciniki su ne ga su kamar guda biyar ay yakuna al-ma'qud alaihi ma da abinda za a kulla cinikin ya zama kayan kuɗi ne zaka kada wani yanzu ya zo ya kira ka ya ce ka san jakin nan da muke aiki da shi to ga shi can rai a hannun Allah zo ka tsaya bai halarta ba to da shi jaki idan ya fara rikin lafiya ba a siyarwa amma idan rago sani ya ta fara rikin lafiya ana iya siyarwa saboda ita ana da wani plan B shi kuma jaki babu da ya gaza wajen ɗaukar kaya kawai ya zama gombe shi kenan sai dai a ajiye shi ko a kai wa ɗalibai su rika gwaji da shi da sauran bincike na ilimi. Lallai abin da za a sayar din ya zama na kayan kuɗi ne, kenan ya zama yana da wata ƙima, yana da wani hassun minas saman. Na biyu, ayyakuna mamlukan lil'afili, kayan da za a sayar daga cikin sharuɗa su zama tabbas mallakar wanda ya zo sayarwa ne. ga wannan zai nuna maka ba kowa ne kawo kaya tafiya ba ba kowa ne akwai kayan da in wani ya kawo kana da tuhuma a ka'ida ba za ka siya ba idan ka saya duk mutuncinka da aka ci kai ka zubar wa da kanka mutunci kawai sai wani yaro ya zo wajen karfe tara na sati gari duk an fashe da siyarwa ke bi wai ka saya kai matsayinka na mai awo akwai akwai tuhuma da yawa a wurin na babanki ne ya dauko na iri ne na iri ne ga annabin ba haka yake siyar da cikin wake ba sai kace ka je ka ce mai waken ya zo duk ya zaka ya kasuwar ba zai dawo ba to da in ka siya aka kama ka kai ka bada kanka kai ka bada kanka ba tunki da kananan yara sai kananan abubuwa dan karamin abu haka za ka iya siya a wajen yaro ba wata damuwa amma manyan kaya a ba za a siya ba ko wani yaro haka ba wani kawai zo maka da waya ko caja ba ce ka sai wannan karkaciya mafi mafi wayewar da za ka yi mafi kankantar wayewa shine ka bar yaron ya tafi amma in wayewar ka ma ta kan yi wani diploma ai ba za ka rike shi ma za ka yi sai ka rike wayar ka ce ya je ya zo da mai wayar babun ya ce a sai wannan sai ka je ka ce ya zo sai ka rike wayar ko ka tambaya ɗan gidan waye ka ɗaga waya ka ce wayan nan da ka turo ya kamata a zo mana da cajar waye ke magana mai sayan waya ne ɗanka da ka turo ga waya ya kawo caja ce kawai babu sai a ina zuwa to kaga ka yi taimako to lallai ya zama na wanda zai sai da kaya ya isa ya mallaki kaya sai ke kama barayin zaunayi ai akwai wanda bai isa ya mallaki kayan ba au muwakkilihi ko kuma ka sai kayan a wajen wanda shi wancan ya wakilta in ya cika sharuɗan wakala aude man huwa tahta wilayati ko kuma wanda ke karkashin kulawar shi kamar karamin yaro za ka iya aikin shi da izinin ka ke je ka sayar man da kaza ko ka kira wani ka ce zan aiko wani yaro da kaza nawa kuke siye to in ya kawo ka lissafa ka duk kirga kai waye to ka bashi kuɗin kaga shi yanzu wanda ke karkashin kulawar wani ne dan bai isa ya tsaya ciniki da kanki ba shi kuma wakili shi ne wanda in baka wakilta ki ba yana da damar ya tsaya da kanshi yayi ciniki amma wanda ke karkashin kula shi ne wanda bai halatta ya tsaya ko ya sayar ba yanzu irin su fa'a'u ba a cinikayya da su ba a cinikayya da su fa'a'u kawai aka zo gidanki ba ta abinci ba sai aka zo da wata gindina dubu hamsin a Kano sai aka sun sauke farashi dubu talatin da biyar ranar kawai sai ya biya gobe kuma jibi ya ci juma'a ɗaya sai ya fito da ita a ɗinkewa zai saya kar wanda ya siya wawa ne ya turo waliyanki su sayar mashi to da ba ka da masara gizna ba taka ba ce ba za ta yi maka kyau ba ba za ta yi maka kyau ba ta kososu ce ko ɗinkin ya kyau to kai ba zai hau ba ta wajenka to wannan shine rukuni na biyu rukuni na uku ay yakuna maqduran ala tasdirihi ya zamana za ka iya mika kayan aka siya banda cinikin biri a sama banda bai ma laisa indaka kayan ta ne amma ba sa wurin kuna da wasu kaya an yi kidarin sun su a port kwastam sun gama komai yanzu haka ma sun taso ga direban ma kuna magana yanzu haka direba ya ce sun baro na kwaja ana karka sai da komai a ciki sai kayan ciki ba ka da hurumin ka sayar ko kuma ka sai da irin bataccen ragonka ina ragon nan da muka siyo da kai tare nawa za ka sayi ya dai bace nan ganci sai ga to amma da kawai karfi kiri a bari ki an ganci da abin da ba za ka iya mikawa ba ko yanzu misali ka yi masara ta kyau an girbe amma kin na san hana a kwaso ka san gwamnati za ta yi za ta yi buhu hamsin ban kuɗin goma da ta ba ka da masara yin sai ta so ma kake nema yin sai ta so kake nema muna ta maka da rabi sallin sallin da abin da ba za ka iya mika ba ka haƙura kawai na hudu ayyakuna almabi'u mawjudan hina al'aqal ya zamana kayan akwai su lokacin da za a yi ciniki kaga wancan cewa za ka iya mika kila kayan ba ta wurin kana kofar gida kuna cinikin buhun wake ko buhun waken na gida amma kai kuna gamawa za ta ke shiga ta ɗauku to shi kuma wannan matsalar ayyakun da mawujudan hina na kare zama akwai kayan da kuke kiliki fala ya sihu bai gul ma'azumi baya halitta ka sai da kwata kwata kayan da baka da su wa qatal bai'i lokacin da kuke kin kullu cinikin illa fi salam sai a ciniki na salami rukuni na biyar na karshe ayyakuna ma'azuman li kullin min al-aqidaini su kayan da za a sayar ya zama na da mai saye da mai sayarwa kowa ya san su ya zama na a haka fala ya sifu bai ulma jahuli baya halatta a sayar da kayan da ba a san kansu ba wal ilmu yahsulu bi kulli ma yumayyizu al mabi'a min ghairihi wa yamna'u al munaza in an ce sanin kaya yana tabbatuwa ne ta hanyar fahimtar wani abu da zai bambance wannan kayan daga wani kuma wa yamna'u al munaza kuma yana hana yana kawar da jayayya yake cewa a shuruɗu jam'u sharfi su sharuɗa jam'i ne na sharaɗi wa sharku fil lugati shi kuma sharaɗi a harshe iya alama ita ce alama in ka ce a sharɗu alama kenan ya sanya zane haka zai ke zama a sharɗu wani tanti da kai na da ya sha bamban irin zane na titi don a ce masu asharatu sai dai jam'in su sai a ce masu asharat jam'in ba ya zama shurut ba wanda wasu kalmomin larabcin suna da irin haka jam'in shi zai gaya maka yana haka nufa kamar yadda in ka zo ka ce albaitu za ka iya cewa albuyut duk mai saurare zai fahimci kana maganar gidan da ake zamani amma ka ce al'abiyat ɗan gona waƙa kake ne kamar albaharu teku daga cewa bihar daga cewa buhur daga cewa abuhur kowane da inda zai iya fuskanta yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa hal yanzuruna illa sa'a eh fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bakta inda mutanen nan ba abinda suke jira sai alkiyama ta zo masu fatsam kawai so suke ta auko masu Allah ce faƙar ja'a asharatuha ai ya kamata su ga ɗaiɗayensu domin alamominta sun bayyana fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahu ya al'amarin bai kasance masu tunda gargadi akan ta ya riga ya zo ai faqad jaa alamatuha alamomin wannan alkiyama sun zo yace wa shartu fil ilahi shi kuma sharadi a harshen malamai masana usulu ko malamai na fiqh ko shari'a suka ce kharijun an haqiqati shay'i shi sharadi yana wajen hakikanin abin ne sai dai abin ba zai yiwu ba sai da shi amma yana waje ne ya ce wa yalzamu min adami ila adamu in aka rasa shi an rasa wancan abin tabbas in aka rasa shi an rasa wancan abin ga misali in ka je gun mai shayi daga cikin rukunan shayi akwai ruwan zafi daga cikin sharuɗan shayi kai akwai ruwan zafi ka zo ga madara ga biredi ga miskin ga komai amma ba zuwa yanzu in aka rasa ruwan shayi an rasa shayi kenan ruwan shayi sharɗin bin shuruɗi to haka alwalla idan mutum ya yi sallah ba alwalla sallah shi ba sai ba kenan alwalla shara'i ne daga cikin sharuɗin sallah ma yalzamu min adami ila adam abinda in aka rasa shi shi wancan abin da ake magana a kan shi babu shi amma kuma wala yalzamu min wujudihi wujudi amma ba dole bane kuma an same shi sai an same shi kaga ai ba dole bane duk sanda aka samu ruwan zafi kuma sai an sha shayi ai wani ruwan zafin na wanka ne shayi ya huta to kamar yadda ba dole bane kuma kai alwala sai kai sallah ai akwai alwala bacci ma akwai alwala ke ga masallaci akwai alwala kaza akwai alwala kaza to shi ma sharadin waɗannan sharuɗa ba dole sai an same su in ana so ciniki yayi amma kuma za a iya samun su amma cinikin bai yiwu ba ba ma cinikin kuke ba misali dole mai saye da mai sayarwa su zama akwai kayan sayarwar akwai kuɗi amma da ke yiwa ga kayan sayarwa a hannunka shi kuma ga kuɗin saye a hannun shi amma ba kayan yake so ba ba dole ya kun yi ciniki ba duk da an samu wannan shurutun ya ce wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun da zatihi ko ba dole bane in an same shi sai an sami wancan ko kuma a ce dole sai ya rasa wancan a zafi shi ne yasa nan ba ta ka duba abin da limamu sarkasi ya faɗa fi usuli da limamu da amili a cikin al'ihika ya ce wa shurutul baiti sittatu shuruti ciniki yana da sharuɗa guda shida haka babban al'amari ne kenan sharuɗan sun zo su yawa ko har guda shida kuma duk mai tsaye da ne sira yana da buƙatar siyasan su muqassamatun ala arkanil bai'i su waɗannan sharuɗa guda shida an raba su zuwa gida-gida bisa rukunnan ciniki ya ce mana rukunnan ciniki shi a fahimtar shi guda uku ne to sai aka zo sai aka ɗauki waɗannan sharuɗa shida sai aka raba wa waɗancan rukunnai musamman guda biyun ciki ya ce salatatin tahtassu bil akhiraini sharuɗa uku sun keɓanta ne ga masu kulla tiri kenan da mai saye da mai sayarwa ana buƙatar su cika sharuɗa ku wa salasatin tahtassu bil ma'quli alai sharuɗa uku kuma sun keɓanta ne ga abin da ake kulla cinikin a kai kaya da kuɗin sayan kaya su kuma suke da sharuɗa guda uku yace amma la afidani amma mai kulla ciniki mai saye da mai sayarwa ويشترط فيهما ثلاثة شروط أن شرطا تامس شرطا غدا نتايا الرضا ciniki baya yiwuwa sai da yadda ba wanda zai tilasta maka ka sai da kayanka sannan ba wanda zai tilasta maka ka sai kaya yasa ne shago ya yi taka tsantsan kada ya rika tilasta wa masu siye customers hatta da yaudara ma kai yi hatta yaudara ka wani kana jira sai ba ka minerals mai sanyi da kakawai in ka ce ba za ka siya ba sai maka lissafi ani sadi ta ka siyo dubu ɗaya ɗari takwas minerals ba ya biyu da ɗari bakwai da hamsin take abin da irin ta garin mutu ya yi ta yi ba ka rinka bane a to a tun da gazanin za ta zama rigima da kyale shi da kyale shi kawai to dole a samu yarda ni da zan sai kaya bisa ratin kaina na dojin saya kai ma bisa zaɓin kanka ka zaɓi ka siyar yace al-maqsudu bihi huwa tarabi min al-mutabayayi abinda ake nufi da samun yarda shine a samu amincewa daga mai saye da mai sayarwa wa huwa yati al-aqidu bil bai'i ikhtiyara shine mai kulla ciniki mai saye ko mai sayarwa ya zo kulla cinikin shi bisa zakin kanshi to da bi ta'ala saboda faɗa Allah madaukakin sarki illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai idan hada-hada ce ta kasuwanci da kuka yi ta bisa yarda a tsakanin kaga sharadin yarda ya fito sai kuma saboda hadisa abi sa'idin al-khudri sai kuma saboda hadisan abu sa'idin al-khudri wanda ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 74 an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yake cewa innamal bai'u an taradin shi ciniki yana yi ne bisa yarda ba a tilasta wa mutum ba a tilasta wa ya saya ba a tilasta wa ya sayar wannan hadisi aliman mu ibn majah ya roito shi wa alai bisa wannan ka'idan fala yasihul bai'u min mukrahin ciniki baya inganta daga wanda aka tilasta wa zai sa ne ke ta mai dindiga ce girman da wayarka nawa suka yi ciniki komai tsadar da ke cinikin da yi ba matsa mace kai ka kyale shi ya ga dama ya cirin da ga dama bai bata da munafati da sharɗin tsara biyu saboda in za ka matsa wa mutum ya siyar an kore sharaɗin samun yarda illa in kana lil ilzami bil haqqi sai dai idan tilastawar ta gaskiya ce mana akwai gaskiya a cikinta yanzu shugaba ko kuma kotu ko uba za su iya tilasta yansu su sayar da kayan da ba su yi niyya ba misali da iya ta waɗannan mutanen da ke bin ka bashi lokacin biyan su yayi sun nemi ka biya ka nemi a daga har abu ya zo gabanmu kuma mun bincika mun ga kana da gidaje guda biyu je ka sayar da ɗaya ka kawo mana kuɗa ba wai kotu za ta sayar ba kai za ka sayar in ka ki nan take a kotu alƙalai ce wane sai gidan shi nan da na nemo dillalai a tafi da mai saye a sayar da kuɗi da gidan a kawo kuɗin kotu a raraba kayan biya ka kayan biya ka kayan biya ka kayan biya ka dari takwas ta ragu a bashi dan abin da ya ragu kawai alƙalai ce karɓa an sayar da gidanka kuma cinikin ya yi wanda ya isa ne. Saboda haka kotu za ta iya wannan saboda ƙarfinta ita ma kuma da sharaɗin in akwai wani abu wa misali wa ayyul zimal qadi man alayhi dayn kotu shaki alqadi ya tida sama wanda ake bin shi bashi bi bai shay'in min mumtalakatihi ya sayar da wani abu na abin da ya mallaka li wafati dayn al-hali alayhi domin ya biya bashin da lokacin biyan bashin yayi fa innahu yasihu zalika haka ya inganta wa yanfudul baidu kuma cinikin ya zartu walau ma al-ikrahi ko da yake akwai tilastawa a ciki malamai suke cewa wannan yardar ana so a same ta ta duka bangarorin guda biyu lallai a same ta kowane bangare mai saye yadda zai saya mai sayarwa yadda zai sayar sai suka ce to in aka samu in kai maganar yarda to kenan akwai yiwuwar a samu da ikirahu tilastawa yana yake cewa tilastawa mutum ya sai da kaya ko kuma tilastawa mutum ya sai kaya tilastawa kana yi akwai tilastawa ba tare da haƙƙi ba wannan haramun ce a hada-hada ta kasuwanci akwai kuma tilastawa ta gaske ne ta gaskiya ita ce tilastawar da shugaba ko sarki ko alkali ko uba zai ma wani domin ya sayar da wasu kaya danye wasu al'amura na wajibi to idan aka yi wannan shi kenan sako na abu da ke shiga karkashin wannan shi ma da nan bai kawo shi ba wanda malamai na tattauna shi karkashin arziza fil bayi shine sayar da kaya saboda kunyar wanda ya taya kaya wai na hukuncin wannan cinikin mutum ne zai ce ka wane kudan nan ta yi man siyar man kuma kila malaminka ne fi- final year eh kuma yana daukar koko tiri tiri da yi ko su babai nan ka ita siyar man kuma kai tsakani da Allah ba ka so ka siyar kuma idan baka siyar maka ba ta ma kai ne haka kake tsammani ko da ba da gaske ba ne sai ka sai ka kire sai ka siyar maki sai aka kirga kuɗi sai sai ya baka to wai wannan cinikin yayi ko bai yi ba a ba ma san kuɗi an yi mata mutum da ya karɓa ba to suna tattauna suna cewa ciniki a babin kunya baya halartar da cinikin baya halartar da cinikin saboda ya fita daga da'ira ta tsibun nan an matsa wa mutum ne kawai ba tare da yana so ba to da ka har yanzu cinikin yana nan a matsayin hadisin bai yi ba to da ka'idar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya hadisin da Imam Muhammad ibn Hanbal ya ruwaito da yake cewa la yahillu malu mrikin muslimin illa bi ibi nafsi babu yadda za a yi dukiyar wani musulmi ta zama halal a gare ka sai ta fito a hannun wancan da da ta rai sai za ka ce a irin yanayin nan da ake ciki mutum hadaran madara in sadiki da yana can yana aikin karfi ya zo kawai gun mai wake da shinkafa kai kana zaune a inuwa ya ce mai wake da shinkafa ko mai dan wake sabon na ɗari biyu kaga wannan zamanin ba abin da za su yi mashi sai dai shi shafa wani ya yi aka sanyo mai shinkafa ɗari biyu ya yi goyon ce malamai bismillah kawai sai ka kai hannu kuna gama shi zai iya kai ga kotu sai dai yanzu ka karta ai ba ya maka sai idan ka ci bane ya yi maka kai ne don ka a ce maki marowaci kuma buƙatar za ta biya in ka ƙi ci jargare na karar ya ci min ba da jajen rai ba da shi kana ga ya ci na nawa to da yake ya bi ni babban cokali kamar ya ci na ɗari da ashirin gari ba ta ɗari da ashirin ne kuma haka kuɗin shigar da kara ko duk da su za a yi lissafi to haka yadda maka bisimi da ka alhamdulillah alhamdulillah kar ka kuskura ta ci kana ci zai kai kotu in ma bai kai kotu ba dan lahira ne ci abin da za ku a mashi ana taga ka zai wallahi kai kuma me ya faru na daddage na sai abincin da ba zai ishe ni ba na ce bismillah ya ci to kai me yasa kai ne sai dan kar a ce ba faru wai na ji shari'a Allah kai da almandan ka ba ba san faru wata shine kawai da ni to da kan kai ka fahimci mutum bai da ra'ayinka ko ko misali kun yi tafiya da mutum yayi haka kamar zai kama ruwa ya aje butar da ya zaka ya ta haka sai dawo wani ɗakin cin abinci sana sai kuma ya wace a kawai ta hango ki yana ci sai ta maka bisimila ai sun ne sun ne maka sai so ka ci kai maka sai ta daga da akwai daɗi ne ka a bana ce ka dai zuzu ce maki gaban maki kayan zaka wanda ya kunya ta sa ka siyar maki da kaya ko kun bar cinikin a haka suna ga bai halatta ba amma ibn hajar al-haythami yake cewa to yana ga kamar a iya cewa cinikin yayi amma dai maganar jumhur suke akai cinikin da ya ba ya kamata a kiyaye to sannan a karkashin tilastawa akwai lokacin da cinikin yake iya yiwuwa akwai lokacin da cinikin ba zai iya yiwuwa ba ga misali yanzu illa ba sai suka kama matar wani mutum ko dan uwan shi sai suka ce ya kawo kuɗi kuma kila suna da rahoton yana da gida sai saka gidan zai sayar yanzu shi tilasta ta ka ya sayar da gidan to wani lokaci jirgewa ya halarta ka saya sai ta yaushe zai halarta a lokacin da ka fahimci cewa idan ba ku sai gidan ba za su kashe wanda suka kama ko kuma in ba ku sai gidan ba zai sayar ma wasu kuma kila a sayar ma waɗanda za su fitine ku ga lokacin ya halatta ku saya amma sai kuka auna ko ga cewa kun ga da fa za a ki sayan gidan nan masu ba mutanen nan labari muna nan tare da su za su ba da labari gidan ya gagari kun gida an ki saye za su haƙura su sako mace matar shi to haramun ne ka saya ko ka saya ka sako matar ya samu kuɗi zai kawo maka Ba- wannan za a yi la'akari da halascin abin nan lalurar da ta sa in an sayan zai iya ba da fa'ida ko kuma ba zai iya bayar da fa'ida ba shi ne mamar salibin rusaimin shi ne bayar da wannan analysis haka da wannan ke lissafi ta sai mai nazari mu ga yaya in mun saya sayan zai amfani ne ko ko ba wata fa'ida da haka wannan sharaɗin yana da matuƙar muhimmanci a samar da harri da kowa ya yadda yasa duk abin da za a yi a yi shi ala tarabi cikin jin daɗi kai ne sayar da kaya ka daina matsawa mutane kai kuma mai saye ka daina matsawa mutane su sayar maka da kaya yasa an kaga kaya a cikin wani ya kamata ka tambaye ka yana yi ciwo ne karka ce ya sayar maka da wannan ba shi kadai bane suna nan birjik a kasuwa to wannan takalmin sayar man da shi a ba sayar maka zai ba a ina ya ciwo ka je kantin ka tafi shagon ka bincika daga nan kai ma kila ma ka ga wanda ya fi maka wannan sai ka sai ka siyo akwai wata tambayanin da ko neman wani ƙarin bayani da aka rubuto lura da yanayin lokaci na gaske mu bashi haka sai mu tashi a sharadi na biyu al'ahaliya wanda yake cewa da Allah ka ɗan yi nasiha mai wai mai zafi ga masu cutar da masallata da warin baki sakamakon rashin goge baki. Ya ga roke ya tsada ba ne. A ka'idar addini mutum zai zo masallaci ya kamata ya kiyaye duk wani abu da yake da wari a jiki. Ya sa ka haramta wa wanda ya ci albasa zuwa masallaci ko wanda ya ci tafarnuwa. Wanda ya ci wannan tsira Annabi ya kira ta da tsiro, wani wuri ya kira ta da alhadi. Cewa fala ya karaban na musallana, kar ya je masallatan mu. Fa innal mala'ikata ta ta'azza lima ya ta'azza bihi banu Adam. Mala'iku na cutuwa da abinda ‘ya'yan Adam suke cutuwa da shi. Haka idan mutum na da wata cuta da yake jikin shi na wari da ita, an karhanta mashi ko an haramta mashi zuwa masallaci. sai sallar shi kadai kamar yana da kuturta ko yana da kaza da kaza na cututtuka da ba zai iya magance su nan take ba kuma wasu suna tashi to shi ma haramun ne ya je masallaci haka annabi ya riga ya gama tsaki akan wannan matsala tunda yake kada ya je masallacin mu kaga idan ya je akwai matsala wala Allah a ba shi ladar sallar amma a bi shi da zanubban duk wanda suka ji wari an yi ba a yi ba kenan ko kuma a hana shi ladar sallar sannan a biyo baya da neman haƙƙin waɗanda ya biyar wari to ko ko mutum ya ƙi yin tsafta yadda ya kamata shi musulmi zai je masallaci ana so ya riƙe adai shi ne kwarai kwarai da suka mai da Allah ya faɗa to idan mutum ya kiyaye zai zama ya yi aiki da waɗancan nasoshi na shari'a sannan kuma ya kubuta daga cutar da 'yan uwansu daga cikin zunubai masu haɗari mutum ya cutar da ‘yan uwanshi musulmi zunubi ne mai wahalar magani to da dan kai ta isi gibari kana neman Allah ya fiya ba zai ya fiya sai ka dawo wajen waɗanda ka cutar da kuma kila wani tun da ya sallah a masallacin da ya ƙara yi ba har ga shi an samu shekaru ko kuma kai ma ka san da a ina yanzu za ka iya gani shi ba da haka akwai haɗari kwarai da gaske mutum ya rika zuwa masallaci da irin wannan yanayi na warin baki ko wani abu mai kama da haka idan ba buroshi mutum zai iya samun tsinke na asuwaki ko ya siya wanda ake siya na arab ko wani shi ko ya samu wata bishiya da ake asuwaki da tsinkenta ya ɗauka ya goge baki kuma tafar bakin zai gudu kuma ba zai cutar da mutane ba Allah ya sarki ya samu dace wa alaikum assalam a ta tambayoyi guda biyu ne ko kyauta wai da kayan da ba nashi ba wannan kowa san haramun ne zai kyauta da kayan da ba nashi ba sai dai idan ko ba ne kyauta da kayan tabi kaga wani yana da wani abu na iko da ita amma dai haka nan kawai ya ga wani ce malam ina zuwa ne ce wallahi ruwa da ke wato gidan ka daya nan sai ka biya zai ma iya kaiwa kotu ma ya ce ai jarkar ma da aka ɗauka ta turare yake kila suna ta haramun ne mutum ya kyauta da kayan da ba na shi ba ba ya shi ya ɗauka ya ce ba ko ya amfani da haka ba ya ce ya ɗauka ya ba wani ba in ya haka kuma ba alaihi damanu tilas sai ya biya ta biyu da ka ce dan kasuwa ya yi shawara da wa wanda zai sayarwa da kaya mun yi wannan can a farko nau'i ne na ciniki in ka ga dama za ka iya ga wayan nan zan siyar wa zai saya wani ya ce zan saya sai ka ce to wane yi mata farashi ya zai samu ka ba ya halatta ta ma iya ce mace ni kaza na sayo ta ban da abin da ya samu in ya ga dama ya mayar maka da kuɗin ta in ya ga dama ya dan sauka kaɗan in ya ga dama ya baka riba nau'i ne na ciniki wanda ya halatta amma dai a san shi za a yi ta yadda daga baya rigima ba za ta taso ba to da haka ya halatta irin wannan ciniki ba da ba akwai kayan ba kana in na zuwa kayan da gani amma kuma ne zo zai ce da ya saba abin da kake fikirin ne ko fikirin ne eh za ka iya cewa ya turo maka hakikanin su kafin ka tsaya ita ce ya turo maka malamai sun halartar za a iya ta'amuli saboda yanayin zamani shine a tijaratul elektroniya ciniki na online amma dai sai ka tambaye shi ya turo maka hakikanin kayan da kalan su da bayanansu yadda ya kamata kana sauya musu ko kara musu kyau idan kuma ya turo maka sai kaga sun sha bamban da yadda suke in bambancin ba yawa ba ka da hurumin da za ka yi magana idan kuma bambancin ya yi yawa kwarai da gaske to shine za ka iya neman cinikin ya tashi wa alaikum assalam na eh
bayan na dawo sun dawo gida ana sayar da za a bani sai aka kuma ibu da su da sai su gaskiya su aka dubu da aka buga da su ya ka kawo ta da su sun da ya halatta ai sai ce da ce wannan an tara bin ne shine ya ya yadda ya ce zai siyar tunda ma baka siya ba wanda bai ba shi rancen ba zai zo ya tsaya kuma gida ba san ma za a kawo a cikin zaman gidan ba wanda ya halatta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم